الكلمات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال باين الله hudubanmu ta yau tana magana akan mahimmancin neman kariya da neman tsari da neman agaji da neman taimako da neman kiyayewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Halin da wannan duniya take ciki, da halin da yanayinmu yake ciki ba abin da ya rage mana sai mu koma ga Allah. Mu riƙe Allah, mu koma ga Allah, mu nemi tsarin Allah, mu nemi kariya Allah, mu nemi dukkan bukatunmu su biya mana daga Allah. Babu mai yayewa. babu mai ɗaukewa, babu mai kwaranyewa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yi jibul mutarra iza da ahu, wa ya kashi su'a, wa ya ji alukun khulafa al'ar a ilahun ma'allah. Wa iza sa'alaka ibadi, anni fa inni ƙarib, wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين daga cikin abinda annabi alayhi salatu wassalam ya koya mana kuma ya aikata aikace neman kariya da neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wasu bala'o'i da wasu masifu da wasu abubuwa da suke cuɗanyewa a rayuwar ɗan adam ta duniya wanda adadinsu ya kai kusan arba'in da biyar, wanda annabi alaihi salatu wassalam yake sa su a addu'o'insa yake neman kariya Allah da tsarin Allah daga wannan. Mafi waɗannan addu'o'i mafiyansu suna cikin littafin addu'a minal kitabi was sunna. Daga ciki annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan yi addu'a ce Allahumma ni a'udhu bika minal ajiz. Allah ka tsare ni daga kasawa. Allah ka tsare ni daga kasawa, ka tsare ni daga gajiyawa, wal kasali, ka tsare ni daga kasala, da nawa, da mutuwar jiki, da rashin ƙwazo, wal jibuni, Allah ka tsare ni daga tsoro, da firgici, da razani, da kaɗuwa, da faɗuwar gaba, da makyarketa, wal bukhuli, ashe ta ma rowa musifa ce, Allah ka tsare ni daga rowa. sawa'un ruwa ce ta ilimi ko ta kuɗi ko ta basira ko ta hikima ko ka taimaka wani wal harami Allah ka kare ni ka tsare ni daga mummunan tsufa wal qaswati ka tsare ni daga ƙasar zuciya wal gaflati ka tsare ni daga gafala rafkana wal ailati ka raba ni da talauci da tsiya da fatara wal zillati da ƙasƙanci wal maskanati da wulaƙanci sai ce alamuna uzubika minal faqari Allah ka raba ni da talauci wal kufri ka raba ni da kafirci wa shirki ka tsare ni daga shirka wal fusuqi ka tsare ni daga fasikanci wa shiqaqi ka raba ni da sabani wan nifaqi ka raba ni da munafinci was sum'ati ka raba ni da nayi aiki don kai wani bai gani ba in ba da labari war riya'i ka tsare ni daga in yi aiki a gaban mutane don su ce na burge su wa uzrika minas samami ina neman ka tsare min kunnuwana kada su kurumce wal bakami ka tsare min bakina kada ya bebance wal jununi ka tsare min kwakwalwata kada na haukace wal juzami ka tsare min yatsuna da jikina kada na samu ciwon baras ciwon kuturta wal baras da kuma ciwon baras shi ma nau'i na kuturta mai kumbura jiki wa sayi'il asqami ka raba ni da dukkan dangogin ciwuka waɗanda suke sa ɗan adam ya zamo ya kasa gudanar da rayuwarsa ko kullum yana asibiti wa galibati daini Allah kakkasa bashi ya rinjaye ni in ci bashi in kasa biya kuma ina cin wani bashi ina biyan wani galibati daini kenan ka ci bashin wancan ka kasa biya ka karɓo na wancan ka biya na wancan wancan na binka shi ma ka karɓo ka biya na wancan wancan na binka duk rayuwarka kana cikin tashin hankali da tsoron bashi annabi ya ce Allah kakka sa bashi ya rinjaye ni wa qaharir rijali kakka bari mutane jama'a su fi ƙarfi na su rinjaye ni ko me ake yi ka zama kai ne a baya kai ne kasashe kai ne komamme baya sai cewa uzbika min zawali ni'imatika Allah ina neman ka tsare ni kan ni'imar da kai min ta gushi shi dama roƙo da ake wa Allah kala huɗu ne akwai roƙon abin da kake da shi ya zauna shi ne mafi girman roƙo Allah ka bani imani ka yi ni musulmi ka bani lafiya ka ɗan bani abin da zan ci da abin da zan sha ka bani ‘ya'ya ka bani mata ka bani zaman lafiya to wannan ɗin Allah ka tabbatar da shi shi ya zauna shi ne roƙon abin da kake da shi ya zauna alherin da kake tare da shi ya zauna wannan shine mafi girman roƙo kala hudu na biyu abin da kake fatan zai zo nan gaba na alheri kai fatan ya zo isame ka Allah ka sa rayuwata ta yi kyau ka sa ƙarshe na yi kyau ka sa makomata ta yi kyau ka sa hisabi na yi kyau ka sa hawa siraɗi na yi kyau ka sa sikeli na yi kyau ka sa makomata aljanna wannan duk yana gaba to shi kuma kana roƙon in ya zo ya zo da alheri. To shi ne roƙon alherin da kake da shi ya zauna, roƙon alherin da bai zo ba isame ka. Sannan haka shi ma ɓangare na biyu da na uku, na uku da na huɗu, shi kuma sharri ne. Sharrin da kake ciki yanzu, kana fatan Allah ya ɗauke maka shi, sawa'un ciwo ne, talauci ne, wahala ne, ƙasƙanci ne, rashi ne, wata musifa ce, taka ko ta gidanka ko ta iyalanka ko ta jiharka ko ta ƙasarka ko ta yankinka ko ma ta duniya ce gaba ɗaya kake roƙon wannan bala'in Allah ɗauke san rai ne san zuciya ce girman kai ne jiji da kai ne takama ne isa ne fankama ne wani jarabta aka yi maka da wani hali mai mummuna kake roƙon Allah ya gusan maka da shi to wannan shine roƙon Allah ya gusar da sharrin da akwai shi sannan na hudu kariya daga Allah sharrin da bai zo ba to shi kuma kada ya iso kanka, kada ka gamu da ciwo da zai ƙasƙantar da kai, kaka gamu da wahala da za ta noƙufar da kai, kada ka gamu da mummunan makoma ko mummunan hisabi ko ka kasa hawa siraɗi ko kuma ka, ka, ka hau siraɗin ka zame ka faɗa wuta ko a yi list ɗin aljanna babu sunanka a ciki, ko a zo ceton manzo Allah ba a sa list ɗinka ba, ko a zo cikawa da imani babu kai, ko a zo kabari a maka tambaya ka kasa ba da amsa, ko a tashi mummunan aikin ka rinjaye kyakkyawa ko a zo hawa siradi ka fada ko a zo shiga aljanna babu kai a zo shiga wuta da kai duk waɗannan bala'i ne da zai zo kai ka san tabbas zai zo to kake fatan idan ya zo Allah ya tsare ka to shikenan roƙon fa abinda muke ciki na alheri Allah ya zaunar da shi wanda wanda wanda alherin da ke tafe Allah ya sa muna da rabo a ciki bala'in da ke muke ciki Allah ya ɗauke shi wanda zai zo kuma Allah ya sa babu mu a ciki waɗannan su ne mafi girman abin da ɗan adam yake roƙon Allah, shi yasa ana roƙon Allah ne a kan wanda ka yanzu lafiyar kalau, wani bai da lafiya, to ka roƙi Allah alamsu alukal afwo wal afiyata fi duniya wal akhira. Allah ka sa wannan lafiya ta mu ta zauna dan baka san ni'imar lafiya ba sai kaga mara lafiya. Shi yasa ya ce Allahumma ya uzwika min zawali ni'imatika. Allah ina roƙon ka tsare ni kada ni'imar da kai mun ta gushe. wata hawuli afiyatika, kuma ina roƙonka Allah ka tsaye daga canzawar lafiyar da ka bani, da zaman lafiyar da ka bani, da arzikin da kai min, domin lafiya da zaman lafiya shi ma babban arziki ne. Wa fuja'ati niqimatika, sannan ina neman ka tsere ni kada wata musifa ka ta faɗo min ta min afke, ba zato ba tsammani, wata bala'i ya faɗo min, to ina neman wannan tsarin. Wa jami'i sahatika, da dukkan dangogin fushinka duk abin da za a ce in an an jawo fushinka to Allah ka a same ni a ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana neman tsari min jihadil bala bala'i ya zo ya girgiza ka wata musifa ta zo ta ramar da kai ta, ta wato girgiza ka ta tsotse maka jiki ta tsotse maka lokaci ta tsotse maka kwakwalwa shine jihadil bala wa daraki shaqa da kuma ashqa mutum ya fada cikin shaƙa taɓewa, wasu ilƙaza da mummunan ƙaza hukunci, washe matatil a'ada da kuma dariyar maƙiya. Irin abin da zai faru ka ga masoyinka yana sunkwi da kai, maƙiyinka kuma yana ɗaga kai maƙiyinka shine wanda baya son ka wanda baya son ka shine wanda in abin farin ciki ya same ka yake baƙin ciki in abin baƙin ciki ya same ka shi kuma yake farin ciki in ya ganka a cikin musifa yana roƙon ka zauna in ya ganka a cikin ni'ima yana fatan ta gushe in ya ga ka samu yana cikin baƙin ciki in ka ga ya in ka rasa yana cikin farin ciki to wannan shine haƙiƙanin maki wanda baya nufin ka da alheri to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama annabawa da suka fi kowa kirki suka fi kowa nagarta ta bangaren halayensu suka fi kowa kyau ta bangaren halittarsu suka fi kowa aiki mai kyau ta bangaren koyarwarsu da ilmantarwarsu amma Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kowane annabi sai da ya samu wato dangogi na makiya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga komai zai iya zame maka tashin hankali yace a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawul afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika sanai ya dawo da mu cikin gida yace lamu ni a'udhu bika min jarus su'i Allah ka kiyaye ni daga makoci ko a dama ko a hagu ko gaba ko yamma ya zama mummunan makoci mummunan makoci wanda ba son ci gabanka baya fatan alherinka min jaru su'i sai ce wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashibi kai Allah kaka jarabce ni da matar da za ta samu furfura kafin lokacin furfura a jarabce ka da musifaffiyan mace a jarabce ka da bala'iyyan mace a jarabce ki ko da bala'iyyan miji kana da ya ƙauruciyarka amma ga furfura tana leƙo maka saboda bala'in da kake haɗuwa da shi a gida tushayyibuni qabla al-mashibi wa min waladin yakunu alayya rabban Allah kaka jarabce ni da san ɗa, kangararren ɗa kuma uba na son sa haka, kangararri ya kuma ubanta na son ta haka, in an ce maka ta kangare ka ce za ana zagin yakka, ana cin mutuncinka, ka ɗauki kuɗi ka kai yaro makaranta, ka biya masa makaranta mai tsada, ɗebi kuɗin ka ya sha ƙwaya, ya je ya ci zalin mutane a kawo ƙararsa ka kare shi, ya zame maka kamar rabbu kenan. Wa min malin ya kuna alayya azaban, ka raba ni da dukiyar da ka ta zame min azaba. dukiyar da kai baka ci ba, kai baka sha ba, kai baka ba wani ya ci ba, kai baka ba wani ya sha ba, addininka bai amfana ba, iyalanka ba su amfana ba, ‘ya'yanka ba su amfana ba, matanka ba su amfana ba, iyayenka ba su amfana ba, danginka ba su amfana ba, maƙotanka ba su amfana ba, abokanka ba su amfana ba, addininka bai amfana ba, kai ma da ka tara ta baka amfana ba. To shine dukiya wacce za ta zama wa min khalilin makir, ka raba ni da aboki makiri. shi makirin aboki shine wanda ba a gane muguntarsa saboda ba a fili yake ba sai annabi ya fassara wane ne khalilin makir yace ainuhu tarani idansa tana nan tana kallo na duk motsin da nayi yana samun ido wa qalbuhu yar'ani zuciyarsa kuma tana bibiya ta jira yake ne tuntube jira yake ne kuskure jira yake ne ba daidai ba in ra'a hasanatan da fanaha in ya ga na aikata abin kirki sai ya shiru wa in ra'a sayyi'atan azaaha in ya ga mummuna shi zai yada ta kuma to sai da ko bangaren ilimi yace ra'uzuka min ilimin la yanfa Allah ka raba ni da ilimin da bashi da amfani kayi karatu kayi ilimi amma ilimin bai amfane ka bai amfani kowa ba ya zame maka hujja alaika la alaka yace to Allah ka tsaya daga ilimin da bashi da amfani wa min qalbin la yakhsha ka raba ni da zuciyar da bata tsoron Allah wa min nafsin la tashba ka raba ni da zuciyar da bata koshi ai ta baka baka godiya wa min du'a'in la yusma ka raba ni da addu'a da zan tayi amma ba a saurare ni ba saboda nayi abin da ban cika sharadin karba addu'a ba wa min amalin la yurfa ka raba ni da aikin da zan ta yi amma ba ɗaga shi an kai shi sama ba, saboda ya lalace aikin. Lalataccen aiki wani kafin a yi shi ya lalace, wani ana yinsa zai lalace, wani ana gama shi ma ya lalace. To, ka raba ni da aikin da zan yi wanda ba a ɗaga shi sama. Duk waɗannan neman tsari ne da kariya manzon Allah, alaihi salatu salam ya koya mana. To, da haka mu sanya cikin addu'o'inmu, ya koya mana da safe mu dinga cewa alamuna a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa yace ka karanta wannan kafa uku da yamma kullun Allah zai baka kariya in kaga abu ya same ka rubutacce ne daga lawul mahfuz amma ba mutum ne ya shirya shi bai isa ba ko mutum ko aljan inda zaka yi kafa uku wannan da yamma sannan ya ce alamna uzbika min an uradda ila arzalil umr Allah ka tsere ni kada koma kaskantacciyar rayuwa sannan yana koya mana bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa as-sami'ul alim kai uku da safe kai uku da yamma kaga irin kariyar da zaka samu daga Allah subhanahu wataala Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta la mun ya'uzu bika min al-kufri wal faqri wa a'uzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta in ka shiga sallah kayi tahiya kayi salatin annabi alaihi salatu wassalam kafin kai sallama kace na'uzu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih dajjal yace ka dinga neman tsari daga abu hudun nan min azab jahannam inna azabaha kana garama Allah ka tsire ni azabar jahannama kan na tsamu kaina a jahannama kullun ka gaya wa Allah a cikin tahiya bayan ka yi attahiyatu lillah ka yi salatin annabi kafin ka sallame ka ce Allah ka tsare ni azabar jahannama wa min azabil qabri Allah ka tsare ni a cikin kabari ka ai min azaba wa min fitnatil mahya wal mamati Allah kakka jarabce ni da fitina a rayuwata ko fitina a lokacin mutuwata kai rayuwa mai kyau ka zo ƙarshe ta lalace to ka nemi tsarin Allah daga wannan wa min fitnatil masihid dajjal Allah ka tsare ni daga fitinar bai dujal domin dujal yana nan tafe kuma alamomi na dujalawa suna nan suna ta kakkafa abubuwa irin na dujal kafin isowarsa to Allah ya raba mu da sharrin dujal Allah ka kyautata halayenmu ka kyautata ɗabi'unmu ka gyara ɗabi'unmu ka kyautata halayenmu Allah ka tsare mu daga dukkan abin da manzon Allah ya nemi tsari da shi. Allah ka ba mu dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ka bashi wanda ya cancanta a bamu. Allahumma nas'aluka aljannata. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin. Wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Wa nas'alukal jannata wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun. Wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun. Wa ma qadayta lana min qada'in faj'al aqibatahu rushda. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله تعالى